من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وإياك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a yau sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ita ce safiya ta ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya dan ci gaba da karatun littafin muna na hau at-tuhfatul saniyya bi sharh al-ajrumiyya wannan kuma shine darasi na darasi na 30 kenan sun fi ka yawa kenan ina jin baka zo ɗaya wai kenan sai kake tafiya a lissafin ka darasi na talatin kenan ko saboda tsawon lokaci na ma manta inda muka tsaya amma tunda adadul marfu'at so adadul marfu'at to karanta mu je
عن المرفوعات وأمثلتها قال باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم والمفعول والمفعول والمفعول الذي لم يسمى فاعله آه.
والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها مم.
والتابع للمرفوع وهو اربعه اشياء مم.
النعت والعطف والتوكيد والبلد جميل abinda za mu tashi a kansa yau adadul marfu'at dangin kalmomi wanda ga ka'ida ta lirabi rufu'a suke samu nawa ne adadin su adadi na dangin kalmomin da a ka'idar lirabi ta larabci sukan sami nasibi na arrab shine ke al-marfu'an sab'un wato dangin kalmomin a ka'ida ta lirabi alhamdi nasibu shine arrab su bakwai ne farko alfa'il in kowa ne nafsi au cewa fa'il ru'i alhawa'un kana ru'u bi dhammatin zahiratin aw bi dhammatin muqaddaratin bi dhammatin zahira ja zaidun ja khalidun bi dhammatin muqaddaratin جاء موسى وجاء عيسى كلا مرفوع إلا أن الراء قد يكون ضمة ظاهرة وقد يكون ضمة ظاهرة إلى بعد من فاعل مرفوعين والمفعول الذي يسمى فاعله ده مفعول وده با امر فاعل سبا نكو كمر قرأ خالد الكتاب انا نقول خالد هو الفاعل الكتاب هو المفعول to da kai tarhibin da yake baka son bace fa'il sai ya qori alkitabu nan gurin ka shafi fa'ili ka shafi fa'ili ga kuma fi'ili ka kawo to sai ka mayar da mutum bihi ya samu a da fa'ili ya samu dan a lokacin shi yake wakiltar fa'il a ta fuskar ba ta fuskar irabi sai ka ce quri al-kitabu madadin qara'a khalidun al-aba kanan gurin al-mulai allazi lam yusamma fa'ilu al-kitab anan maf'ul ne la bima annahu lam yufa'ilu hawwala nasibuhu nasbi ila ar-ri al-kitab quli al-kitab dan fahimta wal mubtada abu mutane duk inda yake marfi wa khabaru haka khabar dinsa zaidun qan kitabun fidun al-budanu jamil hadhihi tarakib kulluha murakkabatun min al-mubta'i wal khabar kilahuma marun mubtada'u marfu'un wal khabaru kadhalik huwa wasmu kana wa akhawat aka ismu kana wa akhawatiha da kuma sunan kan dangin kana mun san kana ita ce umma daga cikin yinta akwai asbaha amsa adha dhalla laysa wadannan suna cikin akhawatu kana me yake su akhawatu kana ma'ana anna kulla wahidatin min hadhihi kalimat amalu ala kana kana kuma wani aiki take zo ne ta samu jumla wada asluha mubtada'un khabar kamar alkitabu mufidun zaidu qa'imun ko yadun qa'imun kaga nan gurin ne mubtada wa khabar dan kana ta shi ta farar da canji canjin da suke fararwa shi shi mubtada bar shi da hukuncin sanar kwa sai dai kuma ba a kiran shi da suna mubtada sai a ce sunan shi ismu kana marfu khabar din kuma sai canja shi daga rufa manasaba shi kuma kiran sa khabar kadai a sai dai a ce khabar kana dan a lokacin da mubtada da khabar din sun zama mallaka ne na ka dan ta shiga cikin su inda ta shiga cikin za ta yi tasawuf al-kitabu mufidun kana al-kitabu mufidan zaidun qari'un ka zaidun qari'an an gane haka kana ke yi haka asbaha take yi haka amsa take yi haka ha take yi haka ralla take yi haka bata take yi haka laisa take yi dukkanin su suna aiki irin aikin kana fa tadkhulu ala al-mubtada'i fa tarfa'u yusamma ismaha wa tansibu al-khabara wa yusamma khabaraha ina fata mun fahimta shine wasmu kana wa akawata lokacin ya zama sunanta ismu kana ba za a ce su mubtada ba to dukkan in ismu kana ko ismu haka isu da yasa haka ismu bata haka ismu zalla abha wa haka zakiri tabi'u lil marfu' haka at-tabi'u lil marfu' hmm aha wa khabaru inna da khabaru inna khabaru inna shi ma marfu'in an gane ko to khabaru inna shi ma marfu'in to ita ma inna ita danginta su anna suka anna su la'alla su laita ita dangin cikin ta zai tana da dangi tana da yan uwa su aikin da sukan shiga cikin muka wal kabar ita inna ita shiga cikin wal kabar abin ta yi sai a sanya mata dadin sunanta shi ma ya tashi daga mura ya zama ismu inna to hukuncin kuma sai canza min rafi ila nasu kuma khabarin sai a bar shi amma za a bar masa khabar an yi wajula sai da kai khabaru dauki ibn dazu magana kitabun fidun kace inna kitaba mufidun ina ran fahimta زيد قارئ إن زيدا قارئ ina fata an fahimta to albayt wasi'un innal bayt wasi'un ma dai inna tadkhulu ala al-mubtada fatansihu wa yusamma ismaha wa tafa'ul khabar wa yusamma khabaraha wato tarkib إن البيت جميل إن الكتاب مفيد إن العلم نافع وكذا إلى آخره. تكذب عن wurin. خبر إن فيما أصل اسمه من المرفوعات والتبع للمرفوع هكذا أبن ديش بيو بايا مرفوع misali mun samu fa'ili sai wani abu bayan fa'ili shi ma sai ya samu rubin tashi shine a tabi wa dalmar an gane ku wa huwa arba at-tabi al-marfu'i huwa arba'atu ashiya na farko an-nat na biyu al-'atfu na uku a taukid na hudu albadal to duk sharhin su zai zo a cikin abin nan tun da wannan kamar gundarin abin da mai ajiya ya faɗa ke sai ce mai يقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع موقع الرفع وموقع النصب وموقع الخفض ولكل واحد من هذه المواقع أوامر تقتضيه وقد شرع المؤلف يبين ذلك على التفصيل وبدا بذكر الفعاد لانها الاشرف وقد ذكر ان ثم يكون مرفوعا في سبعه مواضع يكفي واقول قد علمت مما مما مضى ان الاسم المعرب يقع في ثلاثه مواقع سونا wanda yake mu'rab yakan auku da guda uku ko dai mawqi'i na fa'a ko na nasaba ko na khafd duk suna wanda yake mu'rab suna fa muke magana fi'ili ba dukkan su in mu'rab ne to ya kawo fi salatati mawaqi imma an yakuna fi mawqi'ir raf'i wa imma an yakuna fi mawqi'in nasbi wa imma an yakuna fi mawqi'il khafdi lokacin da ka karanta kace kada alita mimma ma anna al-malmu' yaqaw thalathati mawaqi' to a gaban sai kace ne mawqi'ur raf'i wa mawqi'un nasbi wa mawqi'ul khafdi ko kuma موقع الرأي وموقع النسب وموقع الخفض ba haka karanta ba saboda nan gudun mawuƙi ya zama badal ne a na salata na salata domin fi tana yake cikin salatati kaga salatati ya zanto mai mazururin bifi to mawuƙi kuma badal ɗinsa ya yi mawuƙi irra'i da mawuƙi nasbi da mawuƙi alkafd dukkan su ma wato badal ne na mai ثلاثة وأن ثلاثة قوم مجرور والمعطوف على المجرور مجرور haka ya kamata amma idan kace mawqi'un nasbi wa mawqi'u shi ma yayi daidai al-irabi zaka amsa ka kare kanka ta ce da kuke nufi suka ce ina nufin hiya mawqi'ur raf'i wa mawqi'un nasbi wa mawqi'ul khafdi ya halatta ala rafsi sai dai kuma yana bukatun kai takdiri to ka'ida irabi idan irabi na farko baya bukatun takdiri na biyu yana bukatun takdiri kullum ana rinda yadda abin da baya bukatun takdiri sama da sai an bukata takdiri la'an al-asl fil kalam adam takdir al-asl fil kalam adam takdir an yakuna ala zahirihi nahnu la narja'u ila at-takdir illa idha kana hunaka darura fa idha kana hunaka darura تلجئنا وتلهنا تقدير ذلك نقدر لكن اذا لم يكن هناك ضروره فاننا نوجد الكلام على ظاهر دون ان نقدر ولا كلمه ولا حرفا ولا الى اخره. ina fatan na in kace mawar rafi wa mulkin nasu yayi kana da abin da kare kanka na hiya mawar rafi wa mulkin nasu ila akhiri amma mawqi'ir rafi wa mawqi'in nasu mawqi'il khafd shine dacewa da al-irani na zahiri li kulli wahidin min hadhihi al-mawaqi' awamilu taqtadihi akwai dalilai da a kowane bigire a ce akwai ɗaya cikin waɗannan mawuƙi wurare guda uku tsaron da ake rufu a kowane ba ko jarra akwai awamil da suke lasta ai har ba kawai mutum ne zai zaɓi kalma wata ya sa ta marfu'iya wata ya sa ta mansubiya ba dole a cikin tarkibin ja'a zaidun ba haka kawai ka zaɓi cewa ka ci zaidun da rafi ba saboda ka san cewa fa'ili fa'ili lalle ne alfa'iliya min asbabi yani kaunul kullul lafzi fa'ilan aw kaunul limati fa'il hada sabab min asbabi شيك عامل من عمل الرفيك وقد شرع المؤلف ذكر ذلك تفصيل يتكب da bayan kasu killa killa wa bada jin marfu'a sai fara da marfu'at kan je mansuba da abin nan da maza li anna ashraf wa musan saboda bai kana marfu'i sai sharaf sai zama sharif saboda me suna mansubi kuma sai sai zama kenan kiyar ashraf ma'ana al ashraf da sharif ma'ana makhudi kuma sai zanto shi shi su to saboda me dukkan sannan adilla ne akali falsafa ta kawai take sa mai wannan adilla ce akaliya cewa ai in aka ga fa'ili ga mafu kai ka fa'ili shi ne kace mafu'ili kuma aka tashi akai da ya aiki da aka aikata wa ya samu wa ya fita samu daraja amma kuma ai adilla ne akaliya ba zai zama ko ina da ko ina ina mun fahimta ah yanzu idan dai wannan banal ba'u baita shikenan albanna ya zama fa'il ko baitin ya zama kofi ma'ana alfa'ilu a nan gurin aku minal saul shi kenan ada muhammadun rabbi kaga an tana kaliya ko abada muhammadun rabba kaga ba zai yi ba la ban san da hin ake da al-ashraf ba su kamar yadda ya kata amma dai ya rajulun nazar da zakara al-isma yakunu marfu fi sab'ati madai suna yakan zanto marfu daga cikin wurare guda bakwai na ko shine إذا كان فاعل ومثاله علي محمد نحو قولك برا علي وساق محمد na farko kenan na biyu fa أن يكون نائبا عن الفاعل وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعل shine yake nufi dake al-maf'ul zai lam san fa'iluhu yana nufi bil fa'il ka نعم له الغسل المتاع من قولك قطع الغسل وقطع المتاع sun da yake kenan na bishe kutai al-ghusnu kaga ko wanda yake shi ba shi yankan sa ba amma anan da ya zama na'ibul fa'il lanna hazafna al-fi'l rafa'na al-maf'ul yanuba an kadalika su kalmata alka kayan da ake amfani da sun kayan sa ko kayan shine almata haja bukata aha
المبتدع والخبر wato na da na hudu kenan
نحو محمد مسافر وعلي مجتهد Hmm.
اسم كان مم.
او احياء اخوانا نحو ابراهيم والفرد من قولك كان ابراهيم مجتهدا واصبح البطن شديدا Dukkan. Sai ne da.
لما خبرنا او احدى ذاتها نحو فاضل وقديم من قولك ان محمد ان محمدا فاضل وان الله على كل شيء قدير Jami'in. Na bakwai.
تابع مرفوع وتابع أربع أنواع الأول أنعت وذلك نحو الفاضل وكريم من قولك زارني محمد من فاضل Mumta. Wato a nan kaga Fadil na'at ne na Muhammad. Lokacin da kace zara ne Muhammad. Ka ba da labarin da ya kawo mu ba tare da tuffanta shi da kowace irin sa. Shi Muhammad. Amma da kace Fadil kaga sai ta tashi shi Muhammad. Ganin wannan tun al-Fadil ya zanto sifar Muhammad. To abinda Muhammad ya samu na lairabi shi ma kuma الفاضل هكذا يسمى زارني محمد الفاضل بدأت محمد الفاضل ba zai yiwu ba sai محمد الفاضل لأنه نعت والناس تابع تابع لمن أم sai yace kuma قابلني رجل كريم shi ma kaman ne kaga zama na'at ne lokacin da kace qalani rajulun karim qabalani rajulun wani mutum ya hadu baka sifanta shi da kowace irin sifa ba lakinnaka idza qulta qabalani rajulun karimun وصفت هذا الإنسان هذا الرجل بالكرم فكلمة كريم هنا نأس فهي تأخذ من ال من ال من الإعراب ما أخذه كلمة رجل إذا أنت رجل مرفوع فشكلا كريم هذا مرفوع نعم
والثاني العطف مم.
وهو على صنفين عطف بيان وعطف نسب مم.
ومثال عطف عطف البيان عمر من قول سافر أبو حفص عمر wato kaga anan qataf shi kan ɗaya ne daga cikin abin da yake zama tare to shi kuma af iri biyu ne akwai afu bayan da kuma afu nasak afu ban kalma ta biyu da gawo tana bayanin da farko ne shi ya zama harfu bayan kin amma afu nasak kalma ta farkon daban ta biyun ma kuma daban to sai muka misali afu bayan فمثال عطف بيان من قولك سافر أبو حفص عمر كاغا أنا عمر شيني أبو حفص don idan ka ce safara abu kila wani daga cewa kuma abu hafs kila mutane da dama ko wanda ya kunya da abu hafs amma lokacin da ka ce safara abu hafsin umaru ina fata ta umaru dinnan bayani ne na abu hafs wa misalu atafa ومثال عطف النسب خالد من قولك تشارك محمد وخالد Aha, tasharaka Muhammadun wa Khalid kaga nan gurin kalimatu Muhammad la tughni an kalimatu Khalid wa kalimatu Khalid la tughni kalimatu Muhammad wannan abas na sak kenan so biyan da ko bukatan a ambace su sun yi tarayya cikin aiki idan ka ambace ɗaya baka ambace ɗaya mu ba za su ba ba kamar wancan na farko ba ta biyu bayani ce ta kalmin farko amma nan ta biyu zaman kanta take ta farkon ma zaman kanta take lokacin da kace wai qala Isa banu Maryama wa iz qala Isa ibnu Maryama Isa ibn Maryam kalmar ibn Maryam nan me matsayi ta na'at ne wanda ake nan na na a atafu bayan kamanta da na da atafu bayan abu ɗaya ne zai zo muka bayani nan kila ma'ana na'at ne ko kace na'at ko kace atafu bayan domin ibn din nan bayani nawa na isa lokacin da kace wai zaka isa ma'ana wanda isa kake so daga ce ibn Maryam bayanin sa ya fito kila akwai isa da yawa wani na'am والثالث التكيت نعم الثالث التوكيد إيه.
باله نفسه إيه.
من قولك زارني الأمير نفسه lokacin da kace tsarin al'amir sarki ya kamun ziyara ta iya yi da kansa ta iya wa ya turo jiri ya turo wa mai ko ya turo dan sai an majalisar dan in wanda ya zo sunan sarki sarki ne idan ma da yake zo da sunan sarki sarki ne sai da ya zo bani bayanin ki to amma lokacin da kace zaranil amiru suhu sarkin ne da kansa ya zo ma'ana ba mai turo ba daga kalmar masuhu anan ya rome sauki an gane ko to wannan shi zanil amiru na wannan misali daga cikin misali mhm warra الرابع البدن مم.
ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخلا haka kuma bada kace hada aliyu kuka lokacin da kace hada aliyun jumla ta cika kada akuka akuka anan bada ne me na ali shi yasa na ce muku badal da aka bayan duk ɗaya har yanzu na kasa gane menene hikimar da za ta rabe badal don atafu bayan sai dai kuma da shi ataf da aka so kashi ko atafun nas da atafun bayan sun zo an yi wannan adafi ko da koma gida ayi magana badal dan a fito fili kare narke cikin adafi dan lokacin da zaka ce inna isa ibn maryama idan ka fil irabi kace qala fi'li isa kuma fa'il bisa ibn maryam badal dabin ka yayi haka da kai ibn maryam atafun da irabin da yi ba wanda zai ce maka baiwa shi da kullu irabin duka sun ce badal wa atafu bayan badal aw atafu bayan eh idan ka ce na at kai shiru to ba zai zama na at wala na at ban ai na at ai sifa yake ba ba amma wannan sifa bane ba kamar da kace al-babil ai sifa ita sifa iri biyu ko sifa ta litta ko sifa ta hali bi ake al-babil kaga so ita hali ai sifa ce ta hali amma tawil qasir sa ce ta halitta ta a lokacin da kace misali isa ibn maryam ai sifa wacewa ibn maryam ba sifa wacewa kafin da نعم وإن اجتمعت وإذا جمعت هذه التراجع كلها أو بعضها في كلام قدمنا النعت ثم عطف الآن ثم التوجيه ثم البدء ثم عطف نفسي نفسي تقول جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه
yau ta zaba sai wannan tarkibin amma in buka za ta kama duk wannan tarkibin su haɗu guda a cikin jula guda to ga ka'ida wanda daga fara gabatarwa shine annat sannan arful bayan sannan tawkid sannan kawo badal sannan ataf nasak sai ka ce da anir zulul karimu kaga al karima nan me na'at aliyun ya zama arful bayan ke nafsu tawkid kenan sadiquka wa aqu kaga sadiquka badal ne na na ali wa aquhu kaga nan gurin ataf nasak shi da zaman sa kenan suka ma'ana tun daga arrajulu da alhaimu da aliyun da nafsu da sadiqu da mutum ɗaya ne wa ku shi ne aka kawo wani daban shi ne ran badal ai zama abin nan zama wata kunna an fahimta ko ta tawabu lafi ina da aka ta kenan waɗannan abubuwa ne masu sauki in dai mutum yana haɗa shi da na lokacin da ka ɗauki darasi da ya na gaba kana haɗa shi da na bayan fahimtar kana wanda ya zanta gino akan wutan to alhamdulillah sai mu sai karanta adam kenan ko ya ko ya da ya samu daga nan ga Malam Abdul Hafiz a ina muka gashi Zuhair to karanta mu بسم الله الرحمن الرحيم للمعلقة زهير رجل ومدح وحمار كلمة عن زهير Mm, قم ترجمته وقد طلع في ترجم شعراء الجاهلية mm.
مناسبة wato shi Zuhair ɗaya daga cikin mawaka da bakwai ashabu mu'allaqa saba yana ɗaya daga cikin mawaka da bakwai da suka hara lokacin jahiliya waka kuma abinda ta sa abu uku take kaiwa da mawakansa abin na farko razal tsarince ga da mace magace sai madah yabo sai kuma hikima wa kalmomin hikima da ke ci hikima ita ce kalma dunkulala wadda kalmomin ta ba su da yawa amma in ka tashi fasa ta tana da faɗi wannan ne hikima dukan ka dunkulalle wadda za ta ba ta ta isa ba ko na wa'an ko na jahan an tashi to ni din falluza inda a ce duka iraki ta canje dan Allah amurka za ta yi ta to ballan a ce duka kasan musulmai da canje amerika mai ta takwas yake duba tarihinsa a cikin ka duba garin falluza dole a duka yadda cewa an fi karfin ka da ya kunshi tarjama na Kasa shiga Qur'ani da jirgi amma da yanzu nafsin da zai kawo mana wannan da ke nuna canje wa musulmai da tsayawar su mu'allaka da alaka da su da mahallin su kyauta imanin su da aqidar su fuskantar mura da al'akhir asbabul qawi ko da dukkan wani sababi shi ne abin da ke bukata a wannan Zuhair.
cikakken kwamiti da tare da mu cikin mu zama dai a cikin do'an da zamu yi shi ne ake bukata a- a wurin mu sun haka mu mutane da muke saba duk kokari na farko yi am mu fahimci addini ta yadda ya fahimce wato mu yi amfani da karatu na zamani na takardu ne da dan mu da yamma tsayin ruwa na sa ka cutar da addini mu ko mu kai mu gyara ne can cikin kabilar Safan Dole mu yi. kar mu taba dauka ta ya kai matsayin kawai mu koma gefe guda ka binar sik yana cikin sai ko an kusa da gudu kuma dan za ta yi dan ba ka wanda mu za ka kawo gyara za a iya ba ka ba mu za ka kawo gyara amma ya danganci wata irin cewa ake a jami'ar kungiyoyin da kakkan kungiyoyin tsafi da kungiyoyin neman yan tsafi kungiyoyin neman maza in duk waɗannan suna da kabilan da ke cikin kabilar duk ana da su kuma a kallon Mana bayani kai ne akan ba za ka shiga kungiya da addini kuma ka gara ka shiga addini da ka shiga kabilar haka addini to wannan shi ne abin da yake wajibin mu akwai ta dukkan ɗaya da mu da yake da ikon da zai gara ko ya bai yi ba to ka zai zama a tambaya a gaban Allah ranar magana da kana sha'ab da ko hausa kan kalli mazuriyar wane ya yi wane ya yi ina da bayani daga mutanen suka yi rashin mushi tun daga shekaru ashirin zuwa yanzu da ma suke yi yanzu amma ba sa kai na a cikin wani kasawa da kasawar da kamata a wata da kasawa da dangane da wani abin da ya kamata na yi ba ban yau kai na halci ba kan babu za ka kai ce irin manyan musu kabila babu da tijanta babu hannuwa ba sanin da mata biyo ba sai imara amma irin yunkuri ne yunkurin mu shi abin da zai ga Allah saukar da malaika daga sama su biyar ba sai fasiya wanda ke cikin kasan hali yanzu cikin duk wanda yake mai makaranta wanda yake mai abin sauransu kuma ya kasance ne da gaske duk wata matsala ta rayuwa kuma abin da mutum ya dauke ta a mana addinin sa ne fal yana da manufa ta ne a san ka ɗaya kan kai daya dukkan wata matsala ta rayuwa ka fice ta addinin ka faranto addinin ka shine gaba kowace irin hanya Wato wannan sha- shine wajibin da zamu zama abin da ya kan ta ranar ta kabila
amma dawa da kake dawar malam din nan su ta fasila da yawa da cikin da'awar masu da'awar malam ko cikin jami'a ko a wajen jami'a da kayan da mutum wallahi da zaka kasance addini ba shida dole da mutum da ce malami alqur'ani da iya rabuwa ka fara da ta hukan ka cewa ba da ya yawa yi wani sun nasa da nakon zinzirin to amma mutum ya dan kan wani bangare kuma ya ci zarama a can gurin ya samu takardar da kan wani samu wani na ya yi diri ya yi mas- ya dan yi kaji da jirgin izinin kabila ya ya ba dama ne ko ba abin da ne Allah ya Allah ba Allah ya rufa mana fasila ba ya kira amma ko shakka ba kowa din ne masuliya daga dabi zuwa malam daga mai karantarwa islamiyya da ko ta yamma zuwa mai karwa a cikin da mai zuwa karantarwa a wata hayar su zuwa mai karanta a jami'a irin masuliya ta wani gyara ne an fahimta ko a yanzu wani rake kawo yanzu wani yungu yake ya yi za a bonansa hanyar hira ya sayar musu da bokinsa sai zai ratsa su kutsa sai da musulmi bai keta su ba da tsada kula ba ba sai ka kira mutane da jama'a ya kamata mu zo mu meeting ba saboda muna cin mutuncin da ya jami'a ya yi kaza kaza ba wanda ne wannan mutuncin duk wanda ranar addini ne yake ma kan zaka jefa cikin ayyukan da ka ta ko yana dani amma da wa duk wanda ka kira gidanka hira ko ka je masa yana hirar duniya kar ka je ho wadan tukan kadan akwai da Allah ya halitta kai fitar Allah allati fannata alaiha Suka suka an ce.
tafi bil fitra Wanda na faɗa shi.
an tafi kafin akal Amma kan kuma mutum kuma ta hankali da yake ce, amma tana- ya gobara da karatu kana magana kana magana hankalinsa kai kana magana da tunanin sannan kana magana da firarsa kamar da hausa da ulubin zai yi kuma lokaci guda sai ba mata koba akwai karnawa akwai da ya ishe a ce ka tunara idan mutum ya yadda da wani magana ne da dari kabila da sai zo ba wai sai da wani baki da ita ba ka jefa masa ka akan fadar wannan tunda ba biyu kabila ne girma ke shakka to ka bude masa tunani ya wani ba kuna nan da ba na shi ya wata ba kuna gida da ba ta shi duk wanda ka sarrafa masa shakka ka tunasara akan ka tuna sai sai ka ga suna amfani da gudi irin wannan ka tuna ko daga cikin mu zai ya karawa da wajen ma'aikata ka tuna ya zai ya karawa musulunci a nan baya kuma a daidai mutum da taron masu cin wani su kaɗan yanzu za ka yi ɓarnan ma kana da ban mutane da maka makai kaɗan za ka yi daidai za mu taimaka da yau amma kuma mahaifin su ne lokaci da na turji da ne na zamewa ne na tsaya sosai a kalfiya a ba da mabada duk da mutum ne kowanne da rawar wannan in ba kai ba mu za su ka shi kuma ka tsaya ka kuma kaɗan dole mutum da su haka dole mu yi abin da za mu yi amma uwa amma ko shakka ba mu dalmai da iraki mu zai na wata kan duniya suna ba mana misali ina fata bayan na ne musulmai wannan gila ma da karanta da musulmai ba baya ake su tafi an kewaye su ko kasu ba ka saka sabo kai saka fita nuna babu ita kewaye ka ji din ga da dadi dai ina ne ka fara kabila duk da kaga dama zaka kinta kuma abu ne kin baka yi amfani da yaran Allah ka akwai zuyan akwai Allah shi ya duk ma da nan ne da nake zuwa yan uwana da bai shine wato in yi tunani da ya bar kabila ya wajibin mu ne to ki yi A daidai a wato ki yi abin nan hayar a gidan matanka a gidan bai mawa kai aure kan nan farin ciki zaman lafiya Allah bi yura ya yanin babanka ya kanin mahaifiyarka wanda duk da aka zarki yara in kana karantarwa da ya zai ya da idan aura da ne idan har kan ne ballan kuma gaba da tare yana mas'uliyya ce kuwa alkullu da Allah ya kai kai kada ta sa Allah ya kama ta gudu sai mu tada akan haka bisa ga sassa sura da kuma bar kenan masarautar ta wato assalamu alaikum subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa da anta أحدهما من عبث وحصانه داحس وحيتانه نعم ولسانه داحس مم.
والثاني من ذبيان أحدهم ذبيان وفرسه وفرسه وفرسه تدعى غبراء مم. wato cikin larabci akwai abin da yake wahalar da masu harshen larabci da yawa kalmar da- wajen wasalin kalma akwai kalmar da za ka ga wato kamar yanzu ghazal al-ghazalu bai fata zai ne da ka ce al-ghazlu kai mata nasaba ya zama ana ta canja bai zama ghazal na tsarin ce game da batun mace ba ya zama na kada zare ke kada zare da auduga wanda kakanninmu suke yi da ina kaga ya canza ke haka idan ka dauki alfaras da alfars waɗansu sun ce alfars wanda alfaras ne faras shine doki kamar al'asal da al'asl idan mutum ce al'aslu yana nufin zuma kaga ya kuskure dan al'asal ne min asalin musaffa wato dole mu rika kiyayewa akwai kalmomin da ya halatta guda biyan ko ka yi ɗauri ko ka yi wasali amma akwai kalmomin da idan kai wasali zan kuskure ne yanzu da ka ɗauki as-sahar da as-sahar duk ɗaya ne ko ka yi ɗauri ko ka yi an gane ko illa ala lutun najjaynahum bi sahar bi sahar in ba a cikin alqur'ani ba da kace bi sahar an gane ko to amma duk wanda yake wanda hidai ne ya kamata mutum ya zabtin sa wa farasu hutu da al-ghabra wato ana nan haka sai kawai za ta yomin wata rana wani abu ya fajara sibaqun bayna rajulaini ahadihima min abasin wa hisanuhu dahis wato sai aka sai aka yi tsere jarasi bakon tsere ya gudana bayan rajulain tsakanin waɗansu mutane biyu ɗaya daga cikin suna cikin kabilar abad dokin sa ana kiransa da suna dahi na biyun shi kuma yana cikin kabilar zubiyan dokin sa ana kiransa da suna algabara wa yabdu ويبدو أن داحسا سبق الغبراء فنصب له بعض سفيان سفيان
kamilan كمينا
فوقع ال- الإنسان وسقط عنه فارسه ثم ارتفع اللبس والجلد ya isa wa yabdu anna dahisan sabaqa al-ghabara to annan yaki da aka yi a karan fari abin da ya bari ne shine dahis wato dokin wancan mutum dan kabilar abas sabaqa al-ghabara ya tsere wurin da ake kira al-ghabara na wancan mutum dan kabilar zubiyan ya riga ya tsere masa amma ka san a wajen tsere ko da katin fara na tsere maka shine zai nuna fi tseren ba sai ne sai na riga zuwa inda aka sa to su a kan laraba sukan sanya abin da ake hadaf hadaf shine wurin da aka je in an riga zuwa ta aka yi turjiya abin nan to idan an je sanda da ake sa a a kafa ta haka wanda ya riga sai ya dauke ta to yayi na daya duk wanda aka rufe sanda a hannu ko shaka ba na daya to sai sa ce haza qaba sabak ai shine ya fi sandar ta ko yanzu a larabcin zamani idan ka tsallake a mutane ce kad haza bi sabak bi kasabi sabak to karan faru wato shi wani mutum ya riga ya tserewa ɗayan to amma me ya faru wa na sabarahu ba'du fitan zubiyan sai waɗansu marasa yan kabilar zubiyan suka sanya wa wancan dun kaninan wato tarko ashe sun tsana tarko sun san wancan dokin ya fi dan kabilar su sai suka tsana tarko ta inda zabi fawqa al-hisanu sai dokin ya fada kan wannan tarko wa saqata anhu farisuhu mahayin dokin ya fado thumma tafa al-lagh wal jadal to daga nan gufa sai al-lagh tattaunawa wanda dal jidariya ta yi sama a ce a dokin mu ne ta dan ya faɗi wannan ta banan gurin sai ya faɗi ba wani ta masa wani abu kasan dole za a yi wannan abu haka wannan yace wannan yace shine irtar al-laghab wal jadal eh wa tatawwara تصور إلى قتال فحرب مريرة wa tatawwara tatawwara la qital sai kuma abin ya ci gaba har ya kai zuwa ga fada fa harbin marida har kuma ya kai zuwa ga yaki matsananci eh استمر أربعين عاما هي حرب داعش والغبراء yakin da har sai da ya kai tsawon shekaru 40 ana yin sa kawai akan ran doki shine yakin da a wurin masana adab ake kira da suna harbu da gabara sai aka sanya wa yakin sunan dakin guda biyu harbu da wal gabara aha وقد كان فيها القتلى والجرحى وصعب دفع الفدية إلى أن تطوع رجلان كريمان من قبيلة الفدية مم.
فدفع جميع الديات من أوا- من أموالهما مم.
وحقنا دماء من من سبقا من قبيلتين man tabaqqa min qabil al-qabilatayn yace wa qad qabi al-qatl mamata sun yawa a wannan yakin wal jarha da waɗanda aka yi rauni al-qatla ala wazn fa'ala bin na qatil kin da al-jarha ala wazn shi ma fa'ala shi ma jarhi na jarish jarih jarha qatil qatla kama sari sar'a wa sadafu ad-diya wa sadafu dafu al-fidya ya wahala kwarai yadda za a iya biyan ma fidiya don idan an ce adam mutum hudu ne ko biyar aka kashe kila za a iya biyan fidiya fansa don a dakatar da wutar yaki to amma idan an kashe mutane wajen mutum ɗari to kaga biyan ba ba mai sauki bane ila an taqawwa Allah ni karimani har aka samu wadansu mutum biyu masu karamci min qabilat zubiyan cikin kabilar zubiyan suka ta dawwi fa dafa adami ad-diyat suka biya dukkan diya min amwalihima daga dukiyoyinsu wa haqqa na rima man tabaqqa min al-qabilatayn da haka ka tsare jinin waɗanda suka rage a cikin kabilun guda biyu wato ko da kan sunar ba dai idan an yi yakin an yi yakin masu hankalin cikin sukan zo su fada cewa ba haka yake ba to har a zo a yi suhu to wato mun kashe muku mutum goma ko mun kashe mana sha biyar to goma da goma yanzu kun- muna bin ku mutum biyar kenan za ku biya mu diyar mutum biyar in sun yi da su biya diya shi kenan sai a yi sulhu an dakatar da wata kenan to kaga wani ana magana mutum biyar amma mutane sun kai ɗari ko ɗari biyu wanda aka kashe kadiya za ta yi wahala to amma waɗannan mutane guda biyu masu dukiya da suka ga faɗan yayi yawa ana ta karkace mana karshe duka kabilan za su zo su kare duka bangaren guda biyu da da dan wannan kan biyan da dan kabilar wato ainihin Abbas din sai suka ce kawai zuwa sulhu ko nawa ne diyar ta kama daga kowane bangare su za su biya aka sulhu suka biya wannan diyar wa hakna dima'a man tabaqa da wannan suka tsare dukiyar ajina nan waɗanda suka yi da gwamnatin kabilatin sai وقد نظم زهير وعلق له يمدوها بين هامين وهما عرب بن سنان والعرب هل harim والحاج بن عوف ويشيد بموقفهما الذين في الإصلاح yace wa qad nazama zuhair mu'allaqatahu zuhair ya ta wannan kasida ta shi yamma hazin shahmain yana yaban wannan shugabanni guda biyu idan an ce asham cikin mutane gaban mutum asham waɗannan manyan mutane biyu wa huma harim ibn sinan ɗaya daga cikin su shine harim ibn sinan nabiyin kuma shine al-harith ibn auf wa yushidu mawqifihima yana mai ambatan matsayar annabiyin kyakkyawar maya fil islah yadda suka kasulhu tsakaninsu wato kabila su ta shi ya goga wancan mutane guda biyu wato kasida sare kun shi ya goga wancan mutane guda biyu annan
النص أمن أم أوفى جملة لم تكلمي بحوانة دراج متكلمي وقصد بها من بعد شريد حجة فأين عرفت الدار بعد توهمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا عم صبحت في صباحا أيها الربع واسلمي تذكرني الأحلام ليل ومن تجد عليه خيالات الأحبة يحلمي yace amin ummi awfa dinnatun lam takallami bi hawmanati ad-darraji fal mutasallimi وقفت بها من بعد عشرين حجة فلعيا أعطوا الدار بعد توقمي أم أوفى سونا متمتني wadda san ya bude kasida da ambatana in ce dimna a cikin waɗansu kasin bayan mun karanta talal mafi jami'in sa shine ne a tulal to da talal da dimna duk abu ɗaya kufai na gida wanda aka tashi aka bar shine dimna jami'in sai a ce diman diman amma ɗaya dimna haumati darraji sunuri ne an gane ko kamar ka ce kadawa ko ka ce kura ko ka ce ya da fari kun gane ko fal mutasali shi ma sunan gari ne yace amin ummi fadimatun lam takallami shin har yanzu ummu of aufa tana da ragowar wani fai lam takallami wanda in ka je kowan baya iya magana ya tunatar da kai alkawali da waɗansu alki da suka wuce baya tarihi bi haumanati darraji a wurin da ake kira haumanatid dardaji fal mutasallimi kuma in ka kare gawa ma kaje mutasallim nan ma masaukin ta ne tafiyar laraba ta ta ce ko rayuwar laraba rayuwa ta ta ce za a tashi daga nan gurin a yada zango da an yada zango a wajen kila ayi wata ko sati ko kwana goma sannan ya tafiya wani da kuma je a sa yada zango sai inda aka zauna yawanci za ka samu kabila biyu ko daje biyu ko gidaje uku ko hudu to kuma akan samu nayya da juna tsakanin samaritan gidan da yan nan gidan to shi ka duk lokacin tafiya ta samu mutum biyu ta wajen daga tokar yan masoyar masu ya tsaya yayi waka ya tsaya yayi kasida tokar gidan ko inda aka daure raƙumin gidan ko ga inda yaran gidan suke wasa ko inda aka yi tanta aka yi irin abin nan din to shine yake tunawa amin mai auba dinatul lam takallami bi hawmarati darrayf al mutasalmi wa rabtu biha na tsaya a wannan dina din biha dami da udu ila dinna wa qabd minnati ummi auba kina min ba 20 hidatan bayan kira 20 da shi daga wajen fa la ayan arabtu dara ba'da tawhidakar na gane wajen bayan na yi ɗimuwa to me neman wajen yi a wajen wallahi bi ma na da su'ubati wa mashakka har dar na gane gidan ba ta wahumi bayan ɗimuwa falamma araftu da yayin da na gane dan qultu li rabiha sai na fada wa bangaren katangar gidan ada in sarahan ayyuhar rabu waslami barkan ka da su ba ya kai wani garu ce waslami na lafiya ranka ya dade saboda tuzakkini al-ahlamu layla mafarkai da nake yi suna ta suna layla wa man turib alaihi khayalan al-ahibbi halun duk wanda tunanin maso yake kai ko a cikin kwalwarsa to in yi ya mafarki al-ahlam jam'i na hurum al-hulumu mafarki kenan jami'in sai ya zama ahlam an gane ko suka ce wa ma nahnu tawil al ahlami qalu adgha ahlam wa ma nahnu bi tawil al ahlami bi alimin abin mun san fasar mafarki sannan alam yana zuwa jam'i na al hilm al hilm kuma shine hankali ko hayan nesa ko ko duriya duriya anta amuruhum ahlamuhum hadha hum qawmun tabun kaga ahlam anan ba ne na mafarki ba jam'i na yan kullun su da kwallon su ne ke umarta da haka akwai tunani ko mutum ya zai bauta gunki hankali ne zai mare da bauta gunki inda hankali lafiyayye ne an mun kamun tago ko kawai su mutane masu ketare iyaka ba hankula ne suka yadda da bautar gunki ba dan lafiyayyen hankali ba cin karo da nasi mai kyau na shari'a yadda nasi ke hana ka haka lafiyayyen hankali zai hana shirka mafarkai na suna tasatar da ni laila wa man tutub alaihi khayalatul ahibba khayalat jam'in na khayal khayal suranta abu kamar gashi na a gaban ka saboda yawan tunaninsa idan kana tuna wani sai ka gawar gashi in kana tuna wata sai ka gawar gashi nan ta zo tana maka magana shine wa man tutub alaihi khayalatul ahibbati dukkan wanda surar masoya take kai kawo a cikin kwalwarsa ya halumi in ya kwanta ko zai mafarkin su kenan sai ce mi فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم وجرهم
يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سعيد ومض- ومضغم تداركتما عبثا وبغيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم أطر من شيء فأصبحت فأصبحتما منها على خير موطن بعو- بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين من ذي عليا معد هديتما ومن يستبد كنزا من المجد يعظم يعظم fa aqsamtu bil bayt alladhi tafa hawlahu kace tin rantsi da wannan dakin da yake tafa hawlahu rijalun waɗansu mazaje suke yin tawafi a daura da shi banahu mazajen da suka gina shi min quraishin wa jurhumi daga cikin quraishawa da kuma bani jurhum anan wani daki kenan ka'aba yake nufi wannan rantsuwa da ka'aba kam ai jahiliya ce nan ba a rantsuwa da ka'aba man kana halifan falyahlil billah aw liyasmut amma shi ya rantsa da Ka'aba to ya ce kabilar Quraysh da bane kabilar Jurhum su suka gina Ka'aba kabilar Jurhum kuma kabila ce wadda asalin su daga Yaman suke kasuwanci suke zuwa kasar Sham to suna bin ta daura da Makka su wuce tun lokacin Makka ba gari bace ba kowa ma a wajen to lokacin da Allah ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam ya ɗauki matarsa da ɗanta annabi Ismail ya je ya ajiye su a wajen kuma da guzuri ya tafi ya bar su ruwansu ya ƙare yaro ya yi ta tsala kuka daga nan gurin ubangiji ya bubbugar da rijiyar zamzam wadda ta rinka ɗauka tana sha tana amfani da shi to an yi kicibis da daidai lokacin da su wannan kabila ta banu jurhum sun taso daga yaman za su je sham kasuwancinsu sai suka bi ta wajen ruwansu ya ƙare suna neman ina rijiya take su samu ruwa babu kuma sun san a wajen babu rijiya tunda su matafiya ne suna bin wajen yau da gobe amma sai suka ga wata tsuntsaye suna kai kawo suka ce ai wannan tsuntsun duk inda ka ganshi akwai ruwa in dai ka ga tsuntsu na kai kawo to kusa da shi akwai ruwa da haka ku bincika suna bincikawa sai suka je suka sami mahaifiyar annabi Isma'il da danta a daidai wajen rijiyar zango to sai suka yada zango a wajen yan kwanaki to waɗansu su ma sai suka yi saura suka kyaucewa suka mayar da makka ta zanto garin su kaga su ne asalin wanda suka fara zama a wajen to daga karshe kuma sauran mutane suka zo har aka abin nan to shi ne ke tuna wannan tarihi to wata irin rantsuwa ta yayi yaminan na yi rantsuwa da ɗakin da waɗansu mazaje da suka gina shi cikin ƙurayshawa da jurham suke masa ɗawafi irin rantsuwar da zan tabbatar da cewa la ni'mal sayyidani wujidtuma ma dalla da shugabanni shugabanni guda biyu kuke ku nan ba a taɓa samun shugabanni guda biyu a tarihi irin ku ba ala kulli halin a kowane irin hali min sahilin wa mubrami a cikin halin sauki da halin tsanani idan ana zaman lafiya kun fi kowa kirki in ana yaƙi kuma kun fi kowa nuna bajinta in ana cikin halin koshi kun fi kowa kirki in ana yunwa da fatara da talauci kuma kun fi kowa nuna bajinta da kwazo shine sahil hali na sauki kenan mubram hali na tsanani sannan sahil idan an kunce damarar yaki mubram idan an kulla damarar yaki idan ana wannan ko ana wancan duk kuma kowa kike a wajen tadaraktu ma absan wa zubiyana kun riski kabilar abas da kabilar zubiyan ba da ma tafanau bayan sun riga sun kusa karewa wajen kashe juna an kashe ɗaruruwa a nan ɗaruruwa a can gurin sai kuka kawo ɗauki don ku rayar da sauran ba da ma tafanau bayan sun riga sun kusa karewa wa dakku bainahum iqra manshimi sun riga sun fesawa kansu turaren wannan matar da ake kira manshimi ita manshim wata mata ce wadda ake tamfa ta a lokacin jahiliya in an ji kashin turaren ta to an kusan mutuwa ke to to to sai suka mai dafin kaman karin magana ina ba ta mu fahimta fa asbahtu ma minha ala khairi mawtin fa asbahtu ma minha sai kuka waye gari kuka zama ku din minha a madadin mutane su samu kansu a halin manshini da ake tamfata ko sai kuka zama to ala khairu mawtanin minha bisa ga mafi kyakkyawan hali ba irin nata ba ba'idaini fiha min uquqin wa misami wa ma asami ba'idaini kuna mani- masu nisantar min uquqin dukkan wani hali na saba wa zumuntaka wa ma asami ko kuma hali na sabo azimaini fi ulya ma'addin azimaini manya kuke fi ulya ma'addin a kololuwar zurriyar gidan ma'addu shine ma'addu bin madi karim hudituma an riga an shiryar da ku Allah ya ba ku hankali mai kyau wa man yastabhi kanzan min al-majd ya azumi dukkan wanda ya halattawa kansa ciyar da taska min al-majd ta karamci ya azumi to zai girmama a idan mutane ma'ana duk wanda baya da rowa zai kashe kuɗi don saboda zaman lafiyar mutane ko kuma tabbatar da wani abin da ya shafi rayuwar mutane to dole zai yi kima a cikin idanun mutanen shine abin da yake nufi za mu iya karasa wannan abin nan din kuwa na ga mu bari haka ko mu bari haka tun da lokaci yayi gobe insha Allah za mu ci gaba da usulul fiqh kamar yadda muka saba ko lakin darasi nawa ne ya rage ne mu karasa littafin ya aka dai ko biyu zai kare ku kowa biyu ko uku ko to Allah ya sa kuna da har da ba ku manta ba mutum zai rika yi ne ko yaya ko da duk sati kake yi inda ka haddace da ko da duk sati kake karanta so ɗaya ba zai zuwa ba ko da duk sati ha a kowa ya murada a sadakan samu ba za mu koma baya waka wannan yana so wai ya san hanyar da zai biya koyi harshen larabci hanyar da mutum zai biya koyi harshen larabci dole ya shiga makaranta ta koyon larabci ko ya rinka zuwa darasi da ake yi da larabci na koyon larabci ko da ba a makaranta ba ne ko da a zaure ne to shi larabci ababai guda biyu su ne asali ga wanda zai koye shi abu na farko mutum ya san ɗaiɗaikun kalmomi abu na biyu mutum ya san ƙa'idoji ta yadda za a kulla waɗancan kalmomin su zama zance ƙawa'id na larabci kuma sun shafi na hau sun shafi sarf da na hau da sarf duk suna da gudunmawa wajen larabci to daidaikun kalmomi sanin su kadai baya wadatarwa sai mutum ya san nahau da sarf to abu na uku da zai biyo baya shine mumarasa yi da kanka kuma kana jarrabawa in ba haka ba sai ka haddace kalmomin daidaiku duk ka sani duk wanda aka faɗa ka san ma'anarta da Hausa kuma ka san ka'idojin larabci amma kuma tare da haka idan an ce yi larabci da bakin ka baka yi wannan kuma rashin gwaji da baki kenan to idan mutum yana gwadawa da bakinsa kuma yana rubutawa da kansa to wannan zai taimaka masa ya iya amma duk wanda baya jarraba yayi larabci da baki sannan baya jarraba ya rubuta don abin da zai rubuta kwafa ne yake na abin da wani ya rubuta ba abin da shi ya gina ba da kansa to ba zai iya larabci ba kenan to in ko zaka yi da kanka ko zaka rubuta dole ka tabbatar zaka iya daidai zaka iya kuskure kai baya daman ka kai kuskure fatan ka idan ka yi kuskure a faɗakar da kai ba wai a yi maka dariya ba to wannan zai taimaka sosai da sosai duk yadda ka kai ga karatun harshen larabci ka haddace waɗansu abubuwa da yawa ko ka haddace wa mu'allaqat ko ka haddace waɗansu abubuwa na nahawu kamar su alfiya ta ibn malik ko mil hasan irab da sauransu in dai baka yin larabci da baki ko baka yin shi a rubuce to ba za ka iya ba yi a rubuce da yi da baki shi ke taimakawa mutum ya biya don ka sawa ba kadan karatun ka kuna yi tare da su to shi ke ta hanyar haka dai mutum zai iya malaka ta harshe haka take bukata yawan yi da yawan jin waɗanda suke yi sannan ka iya sauraron kafofin watsa labarai na larabci lokacin da ake sanya ko hudubar juma'a kana kokarin ka fahimta ko kuma lokacin da ake wani barnamaj na addini kana kokarin ka fahimta ko lokacin da ake labarai kana kokarin ka fahimta za ka ji wani abin kana fahimta wani abin kuma yana kubuce maka baka fahimta waɗansu kalmomin ka san su waɗansu baka san su cikin waɗanda baka sani ba kana dan rubuta waɗansu a cikin daftar fawaid wanda dan karamin exercise ɗinka na fa'idoji kana tambayar ma'anonin da wannan sai ka kana karawa kanka wato jari na kalmomin larabci kenan a kasashe irin namu wanda ba larabci ba ne yaren gwamnati ba kuma shi ne ba yare na kafofin watsa labarai in mutum bai yi wa kansa gata din ta hanyar matsa kai ya babu yadda za a iya shi da yawa daga cikin malamai za ka je wurin su ka karanta na hau daga azurumiya har ka je alfiya kuma za su yi maka sharhi sosai da sosai da za ka fahimta amma ba za su iya maka larabci ba ko a rubuce ko a karanta in mutum ka ce ya yi bayanin kansa da larabci tsawon minti biyar ko tsawon minti goma ba zai iya ba saboda rashin yi din rashin yi din yana cutar da ɗalibai shi yasa kankan ba tana da amfani wajen koyon yare wanda baya da kankan ba ba zai iya yare ba ni wannan shine sha ita ce shawara ta wa alaikum salam dole zai labin mace mana ko ko littafi ba wasali ai jerin zancen zaka kalla inda ya kamata laban ya zo ba shine inda ya kamata labin ba jerin zance dai inda ga an ce shariba aliyun me za ka ce allaban ko allabin ita ma kasan ba za ka ce allabin jeri siyakin zance kansu zai tantance maka ma'ana da na'am wa alaikum salam sunan shi al'adab kawai nususuhu wa tarihuhu للصف الأول الثانوي ne yan aji ɗayan sakandare ne a kasar Saudiya tsarin karatu su na daki adab al'adab nususuhu wa tarihu ka san abin da ya kawo gurbin shara abin da karatun ya dakata tsawon lokaci ina da rabon mu da mitin kafin mai azumi ko sakamakon tafiye tafiye da kai kawo alhamdulillah tun da yanzu dai tafiyar za ta zama da sauki na kammala wani bangare na karatu duk da zan ci gaba da wani bangaren amma ba kamar irin na da ba